الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله يقول الله عز وجل في محكم كتابه قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى إن الله عز وجل في كتابه الكريم قد رسم لعباده المؤمنين منهجا مستقيما يوازنون به بين هذه الحياة الدنيا وزينتها ومتاعها وبين الآخرة ونعيمها وخيراتها وبقائها ليدركوا أن الآخرة خير لهم من الأولى إذ لا موازنة بين الفناء والبقاء ولا بين النعيم الخالص المحض وبين النعيم الذي يتخلله عناء وتعب وهم وغم يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وللآخرة خير لك من الأولى والناظر في حياة المسلمين اليوم يجدها قد يجدهم أنهم قد قلبوا هذا الميزان وجعلوا همهم للدنيا وحدها وجعلوا همهم للدنيا وحدها وأنهم جعلوا وجهتهم إلى متاعها الفاني فقط والله سبحانه وتعالى يقول والآخرة خير لك وللآخرة خير لك من الأولى وهذه الحقيقة قد أثبتها الله عز وجل لهذه النفوس المعوجة التي تفضل الدنيا وتؤثرها في تصرفاتها على الآخرة فيقول عز من قائل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى عباد الله إن القرآن الكريم إن القرآن الكريم يوجه نفس النفس المؤمنة إلى تقوى الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا ليكون رصيدها يوم القيامة ملؤه الخير والبر الموجب لحياة أفضل والآخرة لمن اتقى والآخرة خير لمن اتقى ويوجه الله عز وجل الإنسان المؤمن إلى عدم الاكترار بحياة الكفار الذين ابتعدوا عن منهج الله عز وجل في هذه الحياة فصاروا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون فيدعو الله عز وجل الإنسان المؤمن تجاه ما يرى من متاع الدنيا وزينتها في حياة أولئك ألا يغتر بذلك وبما هم عليه من التقلب في البلاد في عز وسلطان ومنعه في عز وسلطان ومتعة لا يغرنك تقلبهم في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد متاع ينتهي ويذهب متاع ينتهي ويذهب ويزول ثم بعده المأوى الدائم الخالد الذي هو جهنم وبئس المهاد لكن المقابل لكن المقابل للمؤمن المجيب لنداء ربه لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وأين هذا المتاع الزائل من تلك الجنات الخضر الباقية وأين الموازنة بين زينة الحياة الدنيا الزائلة وبين ذلك النعيم الأزلي العبدي زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والخيل المسومة والأنعام والحب ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب ثم قال عز وجل بعد ذلك قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد تأمل عبد الله هذا البلي ففي الدنيا ذهب وخيل ونساء وأنعام وحب وقابل الله ذلك كله بالجنة فعمت وشملت ولكن نص على أزواج مطهرة وأنهار تجري من تحت الجنة بجميع أنواع المشروبات من ماء غير آس ولبن لم يتغير طعمه وخمر لذة للشاربين وعسل مصفى وفوق ذلك كله رضوان من الله ورضوان من الله أكبر أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم yabo da godiya da kirari su tabbata ga Allah tsira da aminci su tabbata ga annabin rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da alayansa da sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkin sa har zuwa tashin alkiyama ƴan uwa musulmi Allah subhanahu wa ta'ala a cikin littafin sa mai tsarki yana cewa hakika wanda ya tsarkaka ya fitar da dukiyarsa ya bayar dan Allah zakka to wannan ya ya rabauta sannan ya ambaci sunan ubangijinsa sannan yayi sallah Allah ce a'a ba haka ba tu'thiruna alhayatad dunya kuna fifita rayuwar duniya alhalin lahira ita ce tafi alkhairi kuma ita ce tafi wanzuwa Allah ce lalle wannan wa'azi yana cikin littattafan farko littattafan Annabi Ibrahim da Musa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin littafinsa ya tsara wa bayansa muminai ya tsara musu tsari na rayuwa wanda yake miƙe akan tafarki madaidaici wanda da shi ne za su auna wannan rayuwa ta duniya da ƙyale-ƙyalenta da jin daɗinta su auna tsakaninta da rayuwar lahira da ni'imar da take cikinta da alhairan da suke cikin ranar wato gidan aljanna da wanzuwarta don su fahimci cewa lalle lahira ita ce tafi musu alkhairi sama da duniya babu kwatance babu kwatance tsakanin lahira da duniya babu kwatance tsakanin abinda zai kare da abinda zai wanzu babu kwatance tsakanin ni'imar da take tsantsa da kuma ni'imar da take gurbace da wahala da bakin ciki da damuwa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa annabinsa walal akhiratu khairul laka min al-ula lahira lalle tafi maka tafi maka daga wannan rayuwa ta farko ta duniya a yau idan muka dubi rayuwar musulmi muka ga yadda suke rayuwa da yadda suke al'amuran su zamu ga sun juya wannan ma'aunan wannan ma'aunan da cewa walal akhiratu khairul laka min al-ula lahira tafi maka duniya za mu ga a yau da dama daga cikin musulmi sun juya wannan ma'aunin sun mayar da gaba ɗaya tunaninsu da ainihin faɗi tashinsu da gwagwarmayarsu gaba ɗaya sun fuskantar da su zuwa ga duniya ita kadai sun fuskantar da su zuwa ga abin da yake mai karewa ga abin da yake ba mai dawwama ba sun juyar da waccan magana ko waccan ka'ida da Allah subhanahu wataala ya dora rayuwar mu'mini akan ta walal akhiratu khairul laka min al ula sun dawo suna ganin walal ula khairul laka min al akhirah saboda haka suna fifita duniyar akan lahira Allah subhanahu wataala ya tabbatar da cewa lalle akwai irin waɗannan mutane waɗanda zuciyarsu ta karkace fahimtarsu ta lalace ta gurbace suka ringa mayar da duniya ita ce farko ita ce ƙarshe a wajensu suka manta da cewa akwai ranar lahira Allah subhanahu wataala ce bal tuksiruna alhayata dunya a a kuna fifita rayuwar duniya alhalin kuma lahira ita ce tafi alkhairi ita ce tafi wanzuwa amma kuma saboda gurbacewar tunani da lalacewar zuciya da manta Allah subhanahu wataala da manta muhimmancin rayuwarka a bayan ƙasa ya waye gari mutane suna fifita rayuwar lahira rayuwar duniya akan ta lahira musani ya ku bayan Allah alqur'ani da Allah subhanahu wata'ala ya saukar ma wannan al'umma a kullun yana nuna wa mu'mini yana karantar da shi cewa tsoron Allah da bi da bin dokokin Allah shi yafi komai a wannan a wannan rayuwa ta duniya kuma shine zai samar masa da rayuwa mai kyau a lahira Allah ce wal akhiratu khairul liman ittaqa lahira ita ce tafi alkhairi ga wanda ya takawa ga wanda ya kiyaye dokokin Allah a wannan rayuwar ta ta duniya Allah yana nuna wa dan adam musulmi mu'mini yana karantar da shi yana jan hankalinsa yana dandashinsa da cewa kada ya rudu kada ya rudu da rayuwar waɗanda suka bayar da duniya ita ce rayuwa a gabansu suka manta akwai ranar lahira akwai mutuwa akwai tashi bayan mutuwa akwai hisabi akwai aljanna akwai wuta suka manta da wannan da zama tunaninsu gaba ɗaya shine yaya za su rayu a duniya ya za su samu duniya ya za su ci duniya wannan shine kawai tunaninsu Allah subhanahu wataala ya sifanta kafirai da irin wannan sifa yace ya'lamuna zahiran min alhayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun sun san ciki da waje na rayuwar duniya duk wani abu na zahirin rayuwar duniya sun san shi amma Allah ya ce gafalallu ne ba su san komai ba game da lahira ma'ana ba sa ma tunaninta sun gafala sun sha'afa sun rafkana ba wannan a cikin ransu ba wannan a cikin zuciyarsu Allah ya kira mumini ya gaya masa cewa kada wannan rayuwar ta duniya da suka sa a gaba ta ruɗe shi kada wannan ya ruɗe shi da sani cewa wannan dan jin daɗi ne dan gangane dan jin daɗi ne na wucin gani na dan lokaci gangane sai ganka babba a yi shi ba Allah ce la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad kai kawo da zirga zirga na waɗanda suka kafirta a cikin garuruwa Allah ce kai ya roƙe ka kada zirga zirgar su da kai kawansu da kada kai nasu a cikin ƙasashe daban-daban na duniya wannan kada ya kada ya rufe ka Allah ce mata'un qalil dan jin dadi ne kankani kuma ma'awahu jahannam sannan makomarsu matattararsu ita ce jahannama wa bi'sal mihad tur da wannan matattara ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna maka cewa wannan rayuwar duk dadin da suke ciki a cikin sa rayuwa ce mai karewa rayuwa ce wacce za a wayi gari kamar ba a yi ta ba sannan da karshe aje a samu makoma ta har abada makoma ta dindindin ita ce wutar jahannama Allah ka kiyaye a daidai lokacin da Allah yake gaya wa mumini irin wannan sai kuma ya ja hankalinsa zuwa ga sanin cewa makomar waɗanda suka tsaya da bin dokar Allah a nan duniya ita ce makoma ta hakika Allah ce lakin allazina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar waɗanda suka yi wa Allah taqawa wato suka kiyaye dokokin Allah suka yi abin da ya umarce su suka bar abin da ya hana su Allah ya ce to suna da aljannatayya da koramu suke gudana ta karkashin su kuma za su dawwama a cikin su har abada Allah ya ce wannan kabaki ne daga Allah wa ma indallahi khairul lil abrar abinda Allah ya tanadarwa mutanen kwarai shine yafi alkhairi gare su Allah ya yi wa mutanen kwarai da suke biyayya a nan duniya tanadi mai kyau kabaki mai kyau kuma shine kabaki mai wanzuwa ta ina zaka hada wannan jin dadi da Allah ya tanadar wa masu bin masu biyayya gare shi ka hada shi da waccan karkaina da waccan zirga-zirga da wancan jin daɗi mai gushewa ta yaya za ka hada waɗannan gidajen aljannatayya waɗanda suke ɗauke da kayan lambu kayan marmari da itatuwa na alfarma iri-iri ta yaya za ka hada su da wannan ni'ima wacce take mai gushewa wacce take cike da gurɓacewa wacce take cike da damuwa Allah subhanahu wata'ala yake cewa zuyina lin-nasi hubbu shahawati an kawata wa mutane san sha'awa sha'awe na mata da 'ya'ya da tarin dukiya na zinari min az-zahabi wal-fiddati na zinari da azurfa wal khayl musawwamati da ainihin dawakai waɗanda ake sakin su su yi kiwo ko waɗanda ake kiwata su wal an'ami da dabbobi na ni'ima wal harfi da gonaki Allah ce zalika mata'ul hayatid dunya wannan duka wani jin dadi ne na duniya wallahu indahu husnul ma'ab makoma mai kyau tana wurin Allah sannan Allah ya juyo zuwa ga mu'minai dan ya ba su karantarwa da tarbiya yace yanzu da ba za ga ya muku abin da yafi duk wannan abubuwa na jin dadi da aka ambata na duniya ba Allah ce lil ladina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar waɗanda suka yi takawa suka bi dokokin Allah suka tsare kuncen-kuncen Allah a duniya to suna da aljannatayya suna da gidajen aljanna a wajen ubangijinsu waɗanda ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashinsu kuma za su shiga waɗannan gidaje su dawwama a ciki har abada suna da mata masu tsarki sannan kuma ga yarda da za su samu daga Allah lalle Allah mai ganin abin da bayansa suke ciki ne ka duba ka ga irin wannan canji da Allah subhanahu wata'ala yake nuna zai yi wa masu takawa masu bin Allah waɗanda suka tsare dokokinsa a nan duniya waɗanda duniya ba ta rufe musu ido ba suka tsaya suka bi dokar Allah Allah ce to suna da gidajen aljannatayya aljannatayya waɗanda ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashin su ƙoramin nan suna ɗauke da ababen sha iri iri iri iri daban-daban akwai ruwan da ba gurɓatacce ba sannan akwai nonon da ɗanɗanansa bai canza ba sannan kuma ga giya mai daɗin kwankwada ga masu sha sannan ga tatacciyar zuma wanda ya fi waɗannan duka shi ne yarda da za su samu ta Allah subhanahu wa ta'ala wa ridwanun min Allah akbar yardar da za su samu daga Allah wanda ita ce tafi komai to Allah ya yi wa masu takawa waɗanda duniya ba ta rufe musu ido ba suka kauce wa hanyar Allah suka tsaya akan bin Allah subhanahu wata'ala cewa wannan shi ne sakamakonsu bayan Allah duk lokacin da mabarnata suka rika nuna barnarsu da jin daɗinsu da tamoransu a nan duniya suka rika ɗaga maka kai suna maka fariya da irin abin da suke ciki na tamore na jin daɗi na fantamawar rayuwar duniya to kai kuma mumini ka sani kana da ma'auni da wannan ba zai sa ya ruɗe ka ba da za ka auna abin da suke kai da abin da suke ciki a wannan rayuwa ta duniya ka auna shi da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka na ma'auni na ilimi na sanin Allah subhanahu wa ta'ala ta yadda wannan abin da ake nuna maka na ainihin kyalekyalen duniya ba zai rufe maka ido ba ba zai sa ka makance ba ba zai sa ka ka rika neman duniya ta kowace hanya ba yaki haram yaki halal za ka tsaya tsayi ka yi tunani ka duba ka ga abin da suke gaya maka wannan abu ne wanda yake ba komai ba cikin ɗan ƙanƙanin lokaci idan Allah ya ga dama sai ya bice haskensa sai ya bice shi ko kuma ya ɗauke wannan mai alfaharin daga cikinsa ya kuma kai shi gurin da babu dawowa har abada Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin ƙaruna wanda Allah ya ba shi maɗuɗiyar dukiya ya tara masa dukiyar da babu wani dan adam a doron ƙasa da ya taɓa mallakar ta shi kaɗai dukiyar da Allah ya tara wa alƙufa ƙaruna amma maimakon ya gode wa Allah maimakon ya nemi lahira da dukiyarsa sai ya zama da yana fataka da dukiyarsa yana saban Allah da dukiyarsa yana nuna wa bayan Allah isa da girman kai da ƙasaita yana wulakanta mutane Allah subhanahu wata'ala ya ce fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi ya fito wa mutanensa ya ainihin hada maukibi cikin ado da ƙawa ba don komai ba don ya rudu waɗanda suke jahilai ba su san Allah ba ya ja hankalinsu ya sa musu san duniya a cikin zukatansu sai waɗanda duniya ce a gabansu sai suka rika buri suna ya laita lana misla ma utiya qarun innahu la zu hazzin azim ina ma ina ma mu ma mu samu irin abin da aka bawa qaruna lalle yana cikin babban rabo to amma waɗanda suka san Allah suka san wannan rayuwar ya take suka san abin da yake jiran su a nan gaba Allah ce wa qala allazina utul ilma waylakum ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون suka ce kai can thawabun lahi ladin da Allah ya tanadar wa mutane waɗanda suke masu tsoron Allah khairu shi yafi alkhairi shi yafi alkhairi ga dukkan wanda ya aiki ya imani ya aiki na kwarai amma ba kowa yake iya samun irin wannan fahimta ba ya ji cewa duniya ba ita ce karai karshe ba ya ji cewa duniyan nan ba dan ba wani abu bane a zo a gani a wurin Allah yace ba kowa yake fahimtar wannan ba sai masu hakuri bayan Allah duk yadda duk yadda bawa mu'mini Allah ya bashi duniya Allah ya bashi dukiya Allah ya bashi lafiya Allah ya bashi jama'a Allah ya bashi mulki ya bashi ilimi duk irin abin da Allah zai kautata masa da shi a nan duniya ba zai sa shi ya manta lahirarsa ba duk irin abin da yake ciki na yalwa na samu na ɗaukaka mumini wanda ya san Allah ba zai manta lahirarsa ba zai yi aiki da faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wa taghi fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya ka nemi lahira da abin da Allah ya baka kada ka manta rabanka na duniya ba a hana ka ka ji daɗi ba ba a hana ka ka ci mai kyau ba ka sha mai kyau ka sa sutura mai kyau inna allaha jamilu yuhibbul jamal Allah mai kyau ne yana son ga abu mai kyau Allah yana son idan ya bawansa ni'ima a ga alamar ni'imar tare da shi wanda yana daga cikin alamar godiya ga Allah subhanahu wataala saboda haka ba a ce ka manta rabanka na duniya ba amma ka nemi lahira da abin da Allah ya baka ya zanto ita ce farko wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirah nemi lahira da abin da Allah ya baka wala tansa nasibaka min ad-dunya ba a ce ka manta rabanka na duniya ba amma wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk kamar yadda Allah ya kyautata maka ya baka ba dan ka fi kowa a wurin sa ba to kai ma ka kyautata wa bayan sa wannan shine abin da mu'mini yake sawa a ransa duk irin abin da Allah ya bashi na jin daɗi na kawar duniya baya mantawa da lahirarsa Allah ce lil ladina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasana wa la darul akhirati khair wa la ni'ma darul muttaqin wadanda suka kyautata a nan duniya Allah ya kyautata musu amma kuma gidan lahira shi yafi alkhairi wa la ni'ma darul muttaqin ma dalla da gidan masu takawa haka Allah subhanahu wa ta'ala yake wa bayansa mu'minai irin wannan tarbiyya saboda haka ya ji daɗi da abin da Allah ya bashi amma kada ya zanto ya karkace hanyar Allah cikin abin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi bayan Allah hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim hadisin mustawrad ibn shaddad al-fihri radiyallahu ta'ala anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wallahi mad dunya fil akhirati illa mithla ma yaj'alu ahadukum isba'ahu وأشار يحيى إلى السبابة في اليم فلينظر بما ترجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكي جوا والله نارت إلى الله وتوكتش الدنيا إذا أكا هذا تدى لاهرة وتوكتش جلد الدنيا da ni'imar duniya idan aka kwatanta ta da ni'imar lahira da jin daɗin lahira kamar ɗayan ku ne ya ɗauki ɗan yatsan samanuniya ya tsoma a cikin kogi ya ciro ɗan yatsansa ya ga da me zai fito kwatankwacin duniya da jin daɗinta da abin da ta kunsa shine kwatankwacin abin da ya wato ɗan yatsansa ya lakutu daga cikin wannan teku wannan tekun kuma shine ni'imar lahira ka kwatanta tazarar da take tsakanin ganshin da ɗan yatsan kamar nuniya zai dan faro daga cikin teku da kuma wannan ruwan teku ka kwatanta tazarar da take tsakanin to haka tazarar ni'imar da duniya take da ta lahira Nabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisin Sa'ad ibn Sa'ad wanda Imam Bukhari ya rawaito Nabi yake cewa ribatu fi sabilillah khairun min ad-dunya wa ma 'alayha riba da tsaro na ƙasar musulmi ka tsaya a kan iyakokin ƙasar musulmi don ka tsare musulmi ka tsare ƙasar musulmi ka yi don Allah wannan ya fi duniya da abin da yake cikinta sannan annabi ya ce wa mawdi'u sawti ahadikum fil jannati khairun min ad-dunya wa ma fiha inda ɗayan ku zai ajiye bulalarsa a cikin aljanna ya fi duniya da abin da yake cikinta alkhairi inda ɗayan ku zai aje bulalarsa ya fi duniya da abin da yake cikinta sannan mutum ya tashi ya fita da safe ko da yamma fi sabilillahi dan Allah ya yi fitar da zai yi dan Allah don ɗaukaka addinin Allah wannan ya fi duniya da abin da yake kanta babu shakka duniya ba komai bace a gurin mumini duniya ba wani abu bane illa gurin shuka ne gona ce da mumini zai shuka alkhairi da zai girba a gobe kiyama duniya ba komai bane a gurin mumini sai wata gada ce kadarku ne da mumini zai taka ya tsallaka zuwa rayuwarsa ta har abada shi yasa al-Hasan al-Basri da ya karanta fadar Allah kul mata'u dunya qalil kace rayuwar duniya yar kadan ce yace to haka Allah ya ji kan bawa wanda zai zauna ya rungumi duniya da irin wannan tunanin cewa mata'u qalil ya rungume ta ya rayu a cikinta da irin wannan tunanin ya ce duniya duniya gaba ɗayanta farkonta da ta. ba wani abu ba ce ita illa ka rajulin na manaumatan fara'a fi manamiha ba'da ma yuhibbu thumma taba duniya ba komai ba ce face kamar mutum ne ya kwanta ya yi bacci a cikin bacci ya dan yi mafarkin wani abu da yake so yake jin dadin sa a cikin mafarki sannan sai ya farka to haka duniya take duk abin da zaka gani mafarki ne ko mafarki da dan lokaci kankani zaka farka lokacin da Allah ya karbi ranka lokacin da ka je gaba gare shi to zaka fahimci cewa dan bacci ka dan kai ka farka daga bacci duk wani abin da ka shige shi na rayuwar duniya ba komai bane shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa a ranar gobe kiyama za a zo da wanda yafi kowa shan wahala a duniya yafi kowa shan wahala a rayuwarsa ta duniya sai a tsoma shi a cikin aljanna tsomawa guda ɗaya sai a fito da shi sai a tambaye shi tun ka taɓa shan wahala tun da kake sai ya ce shi tun da yake tun da yake bai taɓa shan wahala ba ma marra alayya qusun qab saboda wannan tsoman guda ɗaya da yi na cikin gidan aljanna ya manta shi da duk wata wahala da ya sha a duniya haka nan za a zo da wanda ya fi kowa jin daɗi a duniya ya fi kowa morewa a rayuwarsa ta duniya amma bai bai Allah ba a tsoma shi ɗaya tsomawa ɗaya a cikin jahannama a sai a fito da shi a tambaye shi shin ka taɓa jin daɗi a rayuwarka sai ya ce tun da yake bai taɓa jin daɗi wannan tsoman guda ɗaya ya mantar da shi duk wani daɗi da ya ja duniya wannan tsome ne guda ɗaya ballantana wanda zai shiga cikin wanda zai shiga wutar jahannama la ya mutu fiha wa la yahya Allah ka tsare mu saboda ka duniya ba komai bace amma yau yadda mutane suka idan su ya rufe akan duniya mutum zai iya yin komai akan ya samu duniya zai iya cutar kowa ne akan ya samu duniya zai iya taka keta dokar Allah ya keta dokar kasarsa ya keta dokar kowaye akan ya samu duniya babu shakka wannan wata wato rayuwa ce da take nuna zukata sun gurɓace zukata sun lalace zukata sun makance ba su san irin wace rayuwa suke a cikin ta yau mun waye gari idan ba duniya ka gitta ba ka gicciya tsakaninka da mutane ba za su yi mu'amala da kai mai kyau ba in ka hada su da duniya to shikenan sai ka ga farar sai ka ga cewa an yi maka goma ta arziki saboda duniyar da ake tunanin za a samu a wajenka babu shakka wannan rayuwa ce bakar rayuwa rayuwa ce ba irin ta musulmi ba rayuwa ce ta waɗanda Allah ce alamuna zahiran min alhayatid dunya wa ma anil akhirati hum ghafilun ku koma ga Allah subhanahu wataala mu rike koyarwa addinin mu babu wani abu da Allah ya wa dan adam gata da shi a rayuwarsa ta duniya irin wani addini na musulunci shi ne ni'imar da Allah ya wa duniya wacce ba a taɓa ganin irin ta ba kuma ya cika wa dan adam ni'imarsa ta kowane bangare babu inda Allah ya rigi dan adam sai dai dan adam da yawan jahilci wa kana al-insan dan adam ya kasance zaluman ne mai yawan jahilci ne jahulan ne zaluman jahula mai yawan zalunci ne mai yawan jahilci ya jahilci kansa ya jahilci rayuwarsa wanda ya koma ga Allah shi ya san abin da yake kuma shi ne zai mori rayuwarsa ta duniya gwargwadon yadda Allah ya ɗeba masa ya kuma samu rayuwa ta lahira mu koma ga Allah subhanahu wataala mu kiyaye dokokinsu da sirri wal alam a lokacin da muke cikin cikin jama'a ko lokacin da muke a keɓin mu kadai mu kiyaye dokar Allah subhanahu wataala mu sani akwai ranar tsayuwa gaban Allah subhanahu wataala ranar da babu abin da zai zai kwace ka sai aikin ka ranar da kowa zai zama jingina ne shi ga aikinsa Allah subhanahu wataala ya mana da kyau ubangiji subhanahu wataala ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu ubangiji ya ba mu damana mai albarka ubangiji ya iya mana abin da ya fi ƙarfin mu Allah subhanahu ta'ala ya kawo mana ɗauki a cikin dukkan al'amuranmu Allah ya ba mu shugabanni na gari Allah ya sa musu tsoron Allah a cikin zuciyarsu Allah ya sa musu tunanin ranar da za su tsaya gaban Allah subhanahu ta'ala ubangiji ya musu hisabi akan nauyin da ya dora musu Allah ka ba mu hakuri da juriya da yi musu biyayya cikin abin da bai saba wa Allah ba dan uwan mu Falastinawa da suke cikin wani mayawancin hali waɗanda duniyar kafirci ta yi ca a kansu ake kokarin a ga musu wato kisan kiyashi kisan kare dangi Allah ya kawo musu dauki Allah ya kawo musu dauki Allah ya ba su nasara akan abokan gaban su Allah ya ba su hakuri da jajircewa ubangiji subhanahu wataala ya karya makiyan su Allah ya rugurguza su Allah ya daidaita su Allah ya kasa kasa da su Allah ya nuna mana ayoyinsa na ban mamaki akan su Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaki al'ummar musulmi ya dawo da ita kan hanya madaidaiciya Allah ya dawo da shugabannin musulmi kan hanya madaidaiciya Allahumma qsim lana min khashyatika ma ta'ulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwil bihi alayna masa'ib ad-dunya wa mat'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين